manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 21 ga watan Fabrairu shekara 2026 shekara ta miladiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da aka rawaito daga Abu Hurairah yana cewa wani lokaci zai zo akan wannan al'umma تكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبل العلم ويكثر الحرب قالوا وما الحرب يا رسول الله قال القتل بينكم ونظام يزيز أتكين الأمة ما سفهم تن الدين فقهاء ذاس إذا مكة كما ذا أوك علمي كما كسا زي يوى تكاننكو يعني تكان المسلمين duk mai hankali yana duba halin da musulmi ya shiga ciki yanzu zai san wayan na abubuwan da mazu Allah alaihi salatu wasallam ya faɗa suna faruwa muna fata Allah ya kwaranye mana wannan musiba da ke samun macin ƙasar nan da duniya gaba ɗaya duk musibin da ke samun mutane Allah ya gaya muna وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk wata musiba da ta same mutane ko ta same ku annabi ke ba mu ko musulmi sabi ma kasaba da aiki ku hannayen ku ne suka ja wuta wa ya'fu an kaseer da kuma abubuwa da yawa wanda Allah ke yafewa kuma Allah ya mana ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون برنا تا بينا akan tsibiri da kuma cikin teku domin ku abinda hannayen mutane suka aikata liyuziqahum domin Allah ya ɗanɗana musu wani sashe daga abinda suka aikata tsammanin za su dawo in Allah ya zo da musiba Allah ya zo da fitina yana ɗanɗana ma musulmi wahala to ya yi ne don a dawo kan hanya matuƙan ba a dawo kan hanyar nan ba kuma duk yadda aka yi duk wata dibara da za a yi ba za a fita daga wannan fitina ba sai an dawo kan abin da Allah ya ce a yi saboda haka mu sani wannan wata mai alfarma mai albarka mai kokarin mu gyara halayenmu mu gyara tafiyanmu mu yi kuma abin da ya dace da mu Allah shirya da mu to a babun fikihu daman an ce zai tafi zai bace shi sa muka ce bari mu dauki 'yan mintuna kaɗan mu ƙara tunatar da kanmu kan abubuwa na addini na fikihu yau tambayar shi ne an ce abinda ke ɓata alwala kashi biyu ne kashi ɗaya shi ne kari kashi na biyu shi ne sababin yin karin nan jiya mun yi magana na farko shi ne bacci to daga cikin sabubban kari bayan bacci me mawallafi ya ambata sai ka gaya mana sababi na biyu wanda ya ambata da ke bata alwallah fadda زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر يا ما شاء الله تاتي أي ومن أسباب التي تنقل الوضوء daga cikin sabubban da ke bata alwala shine gushewar hankali gushewar hankali wannan hauka ne shine junun wal igma ko mutun ya suma wasukur ko ko mutun ya yi maye ya sha kayan maye duk wanda ya sha kayan maye to alwalar shi ta ɓaci yana da alwala Allah shi da mu to sai mu dawo tafsir a wannan aya jiya mun fara ta sai kuma muka tsaya Allah yake ce muna awalam biwa wa ƙuri'a bi tarkiha shin awalam yara yani ya'lamu alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata rat'an shin wa'anda suka kafirta ba sa gani ko ko ba sa sani cewa sammai da ƙasa su biyun nan sun da kasance a inke a ruya ibn abbas radiyallahu anhuma an ruwaito daga ɗan abbas amincin allah tabbata gare su allah ya da su annal ma'ana da allah ya ce kanata wahidan ma'anan ayan nan shine kanata wahidan sama da ƙasa sun kasance abu ɗaya multazikan suna nan liƙe tare da juna ihdahuwa bil ukhra ɗayansu da ɗayan bangare sama da ƙasa duk suna nan ɗinke abu ɗaya fa fassala Allah bainahuma sai Allah ya raba tsakanin su wa rafa as-samaa ila haythu hiya sai Allah ya ɗaukaka sama zuwa inda take a yanzu wa qarra al-ard kama hiya sai ya bar duniya inda take fa fataqnahuma sai muka kece su ko kuma muka raba su ai ja'alna as-samaa sab'an sai muka mai da sama kashi bakwai wal arda mithlahun kuma ƙasa ita ma aka mai da ta bakwai aw fataqa as-samaa ko ko abinda ake nufi fataqa as-samaa an kana la tumtiru fa amtarat cewa sama ta kasance ba ta ruwa ruwan sama sai Allah ya tsaga ta koyi keta sama sai zama tana yin ruwa shi ne fataka wa fatakul am me kuma ke nufi da tsage ƙasa ko ku kunci ƙasa ko ku rabe ƙasa da abin nan an kayan latin butu fa'an bata da ƙasa ta kasance ba wani tsiro da yake fitowa to sai ta fara fitowa ina ka samu wannan ya ce min fatakin rahim domin ana cewa mahaifa ta buɗe ko ko ta tsage ai ja'alahu yaqbalu al-qulub wato mahaifan tana iya daukan jariri ko abin da zai liƙe a cikin ta ba da kana ya bi san ya kasance busashe wallahu a'lam bi muradihi sai ce Allah ne mafi sanye da abin da yake nufi da wannan aya duk lokacin da kai ijtihadin kanka wani abu kace wallahu a'lam to kai kafaran kuskuren da zaka yi haka in ka in ka rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana shakkan lafazin shi sai ka ce waruya koko waruya an ruwaito to shi ma kai kafaran kanka domin baka ce lalle haka yake ba koko ka ce wa wa rasulullah wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sun fi sani koko ka ce kama ƙalar rasul kamar yadda dai manzo ya faɗa to shi ma duk ka fitar daga cewa ka jingina ƙarya zuwa ga Allah waj'alna min al-ma'i sannan ko muka saka min al-ma'i nazil min as-sama'i wanda ke saukowa daga sama wa nabi' min al-ard wanda ke bugowa daga ƙasa muka sa kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai daga daga ruwa yake ai min hayawan wa nabat wa ghayri wa ghayriha wa ghayrihi afala yu'minuna bi tauhidi shin wannan kafirin ba sa imani ba sa imani wannan aya babbar aya ce mu'jiza ce ma cikin Qur'ani a wannan zamani kuma da yawa wayanda ba musulmai ba malamai masu ilimi suna musulunta da wannan aya domin ko ta kunshi wani ilimi wanda yake ba wani dan adam da ya sani ibn abbas shine turjumanul qur'an ya kawo nashi tafsiri amma malamai duk sun ce wannan tafsiri ba wai ya ce annabi ya ce bane ijtihadin shine shi yasa in an faɗa sai a ce wallahu a'lam bi maradihi kun san dama Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim da mu nuna musu ayoyi saufa yani sa litaswif nan gaba za mu nuna musu ayoyi cikin sararin samaniya cikin jikinsu za su gani har sai sun tabbatar cewa wannan Kur'ani daga Allah yake to suna cikin wannan ayoyi da yace annas samawati wal arda kana taratan fa fataqnahuma mal ya kawo hadisin da aka rawaito daga Abdullah bin Umar a koko Abdullah bin Abbas tafsirin shi cewa ana nufin sama da ba ta ruwan sama ƙasa kuma ba ta fitar da shuka shi kenan sai Allah ya tsaga sama tana ruwan sama aka tsaga ƙasa kuma shuka na fitowa wannan da ya ƙara tabbatar da wannan mu'jiza ce domin hatta wayanda suka yi ma'ashara da mazo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsu ba su iya sanin wannan ilimi ba don Allah ya nuna wannan ilimi ba wanda ya san shi sai Allah rabbul alamin shi kare yana cin gaibi an rawaito hadis daga Ali bin Abi Talib Abi Juhaifa yana cikin bukari ƙultu la'ali wato na tambayi ali bin abi talib hal indakum kitabun kuna da wata takarda wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta qala la ali bin abi talib ya ce babu da wani abu illa kitabullahi sai dai littafin Allah aw fahmun yu'tihu aw fahmun yu'tihu rajulun rajulun muslim ba mu da wani abu sai littafin Allah ko wani fahimta da Allah zai ba wani mutum musulmi daga cikin littafin Allah aw ma fi hadhihi sahifa ko abin da ke cikin wannan takarda qal qultu qala qultu san tambaye shi to fa ma fi hadhihi sahifa me yake cikin wannan takarda fa qala al aql ana bude fahimtar nan mutane da yawa wani lokaci ma har wa'anda ba musulmi ba suna ganin wani abu a cikin Qur'ani su fahimce shi wanda mu musulman ma ba mu fahimce shi ba sannan kuma ya zama shi ne sababin musuluntarsu amma duka na ayoyi ne sanurihim ayatina ayoyi fil afaq fi anfusihim ba fil ahkam ba ba fil aqida ba a cire aqida a cire fiqhu yanda ake bautawa Allah amma ayoyin da Allah ke tabbatar da cewa eh ni ne ubangiji ni na aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana samu wanda ba su ba akwai wani bature mutumin Faransa da ya irin wannan karatu ya gane khalaqal insana min alaq alaq din yace ai zygote din nan ne da kuke magana a biology zygote wani abu ne zai lokacin da mani namiji da mace za su haɗu su fara yin ɗa sai zama kamar tsutsa kamar lava tsutsa tsutsan kuda ko wani abu sai je liƙe a mahaifa alaq daga alaƙa ya liƙe ta ce ai zagon ƙur'an yake faɗa amma kafin shi bashariya mutane da yawa sun ce ai ɗa ana fitar da shi ne daga jinin haila in ya daskare mu ma sai mu ce halakal insana min alaq ya halitta mutum daga daskararren ne gudan jini ko ko ba kake ba amma a halittar babu jini wani namiji ne da mace ba jini to waye gano alaƙ ɗin nan bature ne morris bukai sannan ya zo kuma me ya musulunta kuma shi ɗin nan gaskiya ya yi wa alamin islami alluran cewa kai mu shiga ilimin nan mu koye shi to wannan Allah da yace annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma abin da ya faru da ilimin da Allah ya bude sanurihim ayatina da basiran da mutane na farko dai in tabbatar maka cewa dan adam Allah ya bashi basira ta al'amarin duniya dan adam da ya jirgin sama dan adam da ya kumbo apollo dan adam yanzu da ya satellite da telefon ɗinka yanzu nan muna magana yanzu haka wani a america ko ingila ko china yana ganinmu dan adam ɗin nan dan adam da zai ciro zuciyar wane ya sama wane ko kodan wane ya sama wane wannan dan adam ɗin nan ko ɗan adam da zai ɗauki ƙasa uranium ya mai da ita kamar karamar rana a duniya domin atomic fusion kamar rana ne ake yi bomb na atomic bomb ɗan adam ɗin nan shi ma wannan ɗan adam Allah na magana da shi a cikin Kur'ani Allah na magana da shi a cikin Kur'ani ba wai kai kaɗai ba ne mai neman abinda za ka kosai da koko ka sha kawai ka huta to yanzu su kafiran da suke wannan bincike sun gane cewa shekara biliyan sha uku biliyan sha uku da miliyan takwas cewa sararin dukkan taurarin da ke muke gani a duniya universe gaba daya da wannan kasa duka a dunkule suke wannan lokacin da suke dunkule kuma akwai tsananin zafi saboda haka sai daga bayan suka fara warwarewa kunga da Allah ce fafataka na huma fataka sai na warware su na kwance su da ana tsammani kamar sun fashe ne ka bom malamai suka ce a ba fashewa suka yi ba rarrabuwa suka fara yi rarrabuwa ne daidai da Qur'ani fafataka na huma ba wa fajjar na huma ba alkari tara da ashirin da biyu wani mathematician mai lissafi ana kiran shi alexander friedman ɗan rasha shi ya fara yin formula na lissafi wanda shi kuma ya yi amfani da ilimin albert einstein shi kuma ɗan germany ne kuma america wato 1922 sai ya gane cewa duniyar nan in ana da maganar duniya ba wai ƙasa ba fa ba wai taurarinmu ba gaba ɗaya kawai dukkan gaba ɗaya yana ƙara faɗaɗuwa ne yana ƙara faɗi kuma Allah ya faɗa wannan cikin Kur'ani was-samaa banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un alif 922 wani mutumin Rasha mai lissafi ya gane duniya wato lissafi suke su ga yadda taurari suke abin nan yawo suke abubuwa sai gane suna ƙara nisa da juna ya yi lissafi ya gane cewa duniyan nan kamar bulan-bulan take nassin Allah ya faɗa na ce wasu ma a bane na habi aidin wani ala musulmi alif 927 sai aka samu wani shi kuma mai ilimin taurari astronomer belgium daga belgium kuma malamin catholic ne george lamata shi kuma ya yi nashi lissafi sai ya gane cewa duniyan nan da take wato faɗaɗuwa ya ce ai in an koma baya za a ga kuma lokacin da duka duniyan da taurarinta da samanta da komai za kuma za a same su lokaci da suka dunkule hanata ratqan inda Qur'ani ya faɗa sai kuma alif 929 nan ne aka fara samu hujjojin domin farko nazariya ce domin nazariya sai kuma an mata experiment a gane cewa ko gaskiya ce American astronomer Edwin Hubble shi kuma ya gane cewa duk taurarin da ke zagaye-zagaye suna yawo ba Milky Way ba har da sauran Andromeda da sauransu suna nisa, suna nisa da juna gudu suke suna nisa da juna wanda ya ƙara tabbatar da cewa duniyan nan gaba ɗayanta kamar bulan-bulan ne tana ƙara faɗaɗuwa sai alif 1940 an samu wani george gamo gamo and his colleagues rafael alfa and robert hammond su ne suka fito da wannan nazariya na hot big bang model wanda yake ya nuna cewa inda da inke suke suka rabu kuma da akwai zafi to akwai wani abu da ake gane duk wani abu mai zafi yana fitar da radiation yana fitar da wani hasken da ido bai gani shine cosmic background radiation to tun da da haɗe suke kuma suna haɗe cikin mugun zafin wato tsananin zafi to ya kamata mu ga wannan zafin ko sabinan me kuke kira suratun wannan zafi ya kamata mu ganshi cikin sararin samaniya to alif ɗari tara da sittin da biyar aka samu wani scientist ana kiran shi arnold penzais da wani robert wilson su kuma haka suna cikin yi ne su suka gane cosmic microwave background cmb radiation suka gane wannan wannan suracin nan na lokacin da sama da ƙasa suna haɗe cikin wannan zagin suracin ana ganin shi shine cmb cosmic microwave background daga shi kuma aka iya gane shekarun da wannan duniya Allah na tambayan su shin ba sa imani ba sa imani kuma da su ake magana domin mu in Allah ya ce qala Allah wa qala rasul kuma muka tabbata annabi ya ce mu ba ma musu mun yadda mun sallama ko ba ka ba amma su suna kan wani teku ne tekun cewa sai mun bincike sai mun gane Allah ke tambayar su ba sa imani irin wannan ana yi musu bayani ko kana masu comparative religion za su iya musuluntar da masu hankali a cikinsu ko daɗin mu musulunci in ka ga mutum ya musulunta to da ilimi ya musulunta in ka ga ko wani musulmi ya yi radda to da jahilci ne ko talauci ku lura da haka kamar sunna ne da bid'a in mutum ka gan shi ya zo ya rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi ya rike ta ko ba ka ba amma camfe-camfe da ƙarerake wani ya tashi wani ya kaza wani ya zama tsuntsu nan kana bukatar ilimi to kun ga sunna tana jan masu ilimi wuri daya su kuma can suna jan jahilai wurinsu su amma duk da haka ba za mu bar su ba sai mu jawo hankalinsu saboda haka ƙwar'ani yanzu kamar yadda science suka ce sun yi confirming science sun zama ba theory ba ne yanzu an yi confirming wato an tabbatar cewa duniyar nan ƙara girma take yi tana faɗaɗa kuma da haƙi take to ƙwar'ani ya riga ya gaya mana cewa sama da ƙasa haɗe suke wannan babban mu'ajiza ce cewa sai 1922 1922 aka gane wannan a cikin mutane to da Allah ya ce ma ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy wa ja'alna min al-ma'i sannan muka saka min al-ma'i daga ruwa kowane abu mai rai akwai wani abu da ake kira a biogenesis malaman kuma da suke biology suka ce sun yi dirasa sun ga cewa cikin duniya dinnan da aka ce ta yi biliyan sha uku da digo takwas to tsakanin biliyan uku da hudu na cikin wannan rai da suka wuce baya duniyan nan babu wani alamun rayuwa kanta ba wani alamun rayuwa sai daga baya aka ce can cikin teku inda teku yake haɗuwa da wutar da ke fitowa daga cikin cikin duniya wannan ruwan yana da zafi sannan kuma akwai anasir akwai za ka samu sulfur za ka samu potassium za ka samu carbon za ka samu abubuwa daga cikin wannan tsatson wurin ruwan nan da ke cikin tsakiyar teku inda yake haɗuwa da zafin da ke fitowa daga cikin ƙasa wasu Allah ya ce wal baharul masjur a cikin teku akwai inda wuta ke fitowa daga wurin nan ne rayuwa Allah to an ana maganar science nan ba a maganar wato tambaya guda biyu ce science ko ulum tafiqiya science yana tambayan how kaifa kaifa ne tambayan science tambayan addini shine limaza limaza me yasa why wa ma khalaqtul jinna wal insa nan ana gaya maka dalilin da Allah ya halitta mu ne dalili shi addini na gaya maka dalilin da aka yi abu shi kuma science yana gaya maka kaif yaya aka yi abu in baka gane bambancin nan ba za ka yi kuskure ka fada cikin rudani saboda haka in ana neman yaya abu ya faru ana neman shi ne ta hanya barahin abubuwa ya nuna wannan wannan ya nuna wannan wannan ya nuna wannan kuma Allah ya amfani da irin wannan uslubi a cikin Qur'ani da yawa don ya nuna shi ne Khaliq to Allah na nuna ta scientist cewa rayuwar da kake gani a doron ƙasa tun daga teku haddar kifaye da komai dukkan rayuwa daga cikin teku ta fara wannan duk scientist scientist ake magana sun yadda da haka damuwan da suka gani saboda kada su Allah ke magana shin ba sa imani da kanku da bincikenku a suratul ankabut Allah ya ce awalan yarau wayannan kafiran shin ba sa gani kaifa yubdi'u Allahu al-khalq yanda Allah ke kirkiro yake fara yin halitta thumma yu'iduhu sanan kuma ya saki maimaita shi inna inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki wurin Allah qul kace musu siru fil ardi fanzuru kaifa bada al-khalq ku yawo in kasa fanzuru ku duba kaifa bada al-khalq yanda Allah ya fara halitta Kur'ani ya ce wanda ya yawo cikin duniya ya yi dirasa ya ɗauki wannan ya ɗauki wancan zai gane yadda Allah ya fara halitta. Ba wani musulmi ne wannan yawon neman ya Allah ya fara halitta babu shi sai dai irinsu ibn bakota ya je wannan gari ya aure ya haihu ya tashi ya je wannan gari ya aure ya tashi ya hako ya cika muna da kurafat ya ga kaza ya ga abubuwa ba ilimi a alif ɗari takwas da talatin zuwa hamsin sarauniyar ingila victoria sai ta aika jirgin gwamnati na ruwa sunan shi hms digil ya je ya zagaya tsibirai a cikin wannan jirgi akwai ɗaya daga cikin malaman ɗabi'a sunan shi charles darwin charles darwin cikin jirgin nan suka je wani tsibiri ana kiran shi galapagos galapagos suka je suka sauka a wurin ba abin domin sun ga tsibiri ne ba ɗan adam a kan shi ba abin da suke sai su ɗauko wannan wannan ganye su ɗauko wannan iccenya su ɗauko wannan ƙadangare su ɗauko wannan tolotolo abubuwa dai su ɗauko shi gaba ɗaya suna dirasa suna zane suna komai wannan littafin da suka yi wannan dirasa yanzu haka yana nan london shi ɗin na gaskan sun tsaya komai a auna shi a gani a suka fitar da nazariya da Allah ya ce fanzuru fanzuru kaifa bada al ku fitar da nazariya abinda kuka gani suka fitar da nazariya kai ba ka yi yawon nan ba kai ba ka yi dirasan nan ba kawai da ka zo ka zauna mutane sun yi dirasa sun zo maka da nazariya yadda aka fara halitta sai ka ce ƙarya ne ka yi yawon ka yi dirasan kawai ka zauna ka ce ƙarya ne kuma sai da Allah ya ce ƙul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al-khalq ku yawo cikin ƙasa ku ga yadda aka fara halitta ba mu yi ba wanzu suka yi yadda Allah ya fara halitta to ita kanta wannan aya babban mu'ajiza ce babban mu'ajiza kamar waccan ta farkon ashe in Allah ya ce za a rada sha'an ne yake cewa ne kun fayakun wato in Allah na so ya halitta duk wani abu mai rai a duniyan nan abu ɗaya kawai zai ce kun kun din nan ita ce za ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta zama tun ana turab ana ƙasa elements elements zama molecules molecules zama compound compound ya fara haduwa ya zama abubuwa da yawa amoeba ya zama ya ta yi ya ta yi wannan ya yi sai aka samu ɓangare biyu wannan suka zama itace wannan suka zama abu masu haiwan har wannan haiwan yana cikin kogi sannan ya fito ya fara hawa kan duniya ya ta yin abubuwa wannan yanzu ba tatsuniya ba ne wurin ulama in ba ka gane ba inda iliminka ya kai ka tsaya nan ka tsaya nan ba abinda zai shafe ka ka yi imani da Kur'ani ka yi imani da maganar mazu Allah amma ka tsaya nan wannan magana ana yi ne da wanda su kuma su suke wannan manyan tsere-tseren nan da su ake magana kuma ka hana malamanku su musu bayani yau da ka zo ka samu scientist kana cewa kai kana inkarin Darwin theory of evolution theory of evolution fa fanzuru nazariya kaifa bada al-khalq theory of evolution yana nan cikin qur'ani amma da rashin sanin mu muna inkari saboda kan ilimin ka bai kai ba tsaya inda yake baka da matsala wannan ana magana da wa'insu ne na can la'alla Allah ya fitar da zuciyarsu su gane su zama musulmi amma dan kai baka gane ba ba shi zai hana kuma a bayyana mu wani ya gane ba wala Allah ya musulunta kuma mu samu lada to yanzu molecular biology genome na dan adam an sani genetics an sani DNA Look when now have confirmed, confirmed and strengthened the theory, allowing scientists to track evolutionary history in, in details. Magana cewa don rayuwa bayan rayuwa da ruwa bayan rayuwa haka haka har aka zo su dinosaurs aka yi su suka yi barna cikin ƙasa Allah ya shafe su ya kawo su dabbobin Allah ya shafe su ya kawo har aka zo mu homo sapiens na yanzu halitta bayan halitta kuma daga baya in ka ƙara tadiqiqin fahimtar Qur'ani zaka ga kuma duka a nukta inda Allah yake bayanin yayi haka a cikin wannan Qur'ani saboda haka wanda yake tsammani Qur'ani bai yi wayannan maganganun ba shi ya rena kanshi amma Qur'ani da Allah bai rena kanshi ba kana tsammanin hankalinka kana tsammanin basirarka iyakan littafin Allah da yake mu'jiza nan ta tsaya a fahimtarka nan ta tsaya ta wuce duk abinda muke faɗan nan da zai shekara ɗari masu zuwa ma wani sun sun gan mu haka sai suna dariya su ce ga ma abinda ƙur'ani ya faɗa ga ma abinda ƙur'ani ya faɗa saboda haka cewa evolution theory of evolution wanda fannin science yake tambayan kaif fannin Qur'ani da addini na cewa limaza to an kusan haɗewa marajal baharai ne an kusan me an kusan haɗewa shi ɗan adam da kuke gani hal a ta'alar insani hiru min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran an yi zamani mai tsawo ɗan adam ba a bantar shi ba a duniyar nan da muke nan duniya an yi ɗan adam ba a bantar shi jikin ɗan adam da kake gani jikin shi kamar misali da yanzu kun san sai da aka yi keke kafin a yi mashin ko? da aka yi mashin kuma sa ka yi mai mota da aka yi mota kuma sa ka yi mai jirgin sama ko? to ka ɗauka jirgin saman nan ka ɗauka shi ne mutum kuma wannan keken misali zan bayar shine kadangare wato nazariya biyu ce theory, the theory of selective creation wasu na cewa kun ga wanda suka yi keke mutane ne daban wanda suka yi mashin mutane ne daban wanda suka yi mota mutane daban wanda suka jirgi mutane daban ko amma an samu ilimi lokacin da aka yi keke an gane ana yin taya a zote an samu ilimin amma abu daban-daban to su kwansu suka ce haka Allah ya mutane creation duk wani abu haka Allah yake creation special creation amma biology suka ce a'a tunda Allah ya ce kun din nan aka yi cell ɗaya shi cell din nan shi ya zama plant kuma shi cell din nan shi ya zama mai animal kamar a jikinka lokacin da maniyi da ovum suka haɗu suka zama zygote zygote ai cell ɗaya ne cikin cell din nan akwai kashi cikin cell din nan akwai ido akwai gashi amma shi cell din ne da kudurar Allah sai kuma kaga cell din nan a cikin shi kashi ya fito gashi ya fito ido ya fito kai ya fito abubuwa sun fito daga cikin abu daya ko to haka nan daga sal daya komai da ke duniya daga kun kawai shi kenan kawai abubuwa suna ta faruwa to yadda kuma aka ce to wannan theory of evolution ta fi karfi akan theory of selective evolution me yasa sai aka ce to a duba jikin dan adam da aka duba jikin ɗan adam sai aka ga akwai wasu abubuwa da ake kira discharges domin kamar ka kwance jirgin sama me kuke kiran wannan abu da ake takawa ana eh heda ko a a ba stars ba keke ba yana da abin da ake feda ko? feda to misali ne a buɗe jirgin sama ana buɗe injimin shi sai a ga feda ɗin a ciki yana da amfani? ha? feda a cikin jirgin sama? yana da amfani? bai da amfani ko? can kuma a je a buɗe sai a ga wani abu sirdi abin da zaman keke a ciki sai a ce kai jirgin nan asalin shi keke ne keke ne aka ƙara mishi wani abu ya zama babur aka ƙara mishi wani abu ya zama mota aka ƙara mishi wani abu ya zama jirgin sama kun gane? to haka aka duba cikin jikin mutum sai aka ga wasu abubuwa na dabbobi ne wayanda dan adam bai amfani da su a cikin jikin mutum kayan dabbobi ne amma dan adam bai amfani da su misali wani wani kwata na zaku ji an ce an kai wani asibiti na ciwon ciki ko appendicitis appendix wani dan abu ne haka dan nama a cikin hanji to dabbobi ke amfani da shi domin narke cellulose to dan adam bai amfani da shi shi daga shi nan gashi dan karami a cikin jikin mutum amma dan adam bai amfani da shi saboda kawai lokaci sai ya zama inflamed sai a ji a yanke wa mutum an yanke da wanda ke da shi da wanda aka yanke ba wani bambanci domin dan adam bai amfani da shi ashe kenan da halitta dan adam halitta ce ba ta da wani alaka da wani to ba a bukatan kuma sai an yi mai appendix banda appendix duk wani dan adam kuma ƙarshen ƙashin shi coccyx akwai wasu ƙasusuwa guda uku kamar bindin bindi aka haɓe aka datse shi yana ciki ɗan adam bai bukatar shi bai amfani da shi bindin ɗan adam bindi na ƙira da bindi a ciki abubuwa da yawa wanda ake gani a cikin ɗan adam akwai wani abu accessory mammary gland wa'yansu mutane har maza na samu kun ga yadda mace Allah ya ta mama- mamanta nawa biyu ko to akwai wanda ake kira mamali abinnan akwai wata mace kun ga biyu ko to a kasanta kuma sai a samu wa'yansu biyu wani na girma wani bai girma a kasan shi shi ma za a iya samu wani irin na kariya amma me genetic ɗin ɗan adam ya danne su ya danne su sai biyu kawai suke fitowa sai dai wani lokaci sai ya fito a wayansu wayan na abubuwa da aka samu a cikin jikin ɗan adam na cewa yana da alaƙa da can shi ne yake nuna ma scientists da kuma genetics yanzu an ɗauki genome ɗin duk cikin dabbobi ba genome ɗin da ya fi kama da na ɗan adam kamar gida kamar alade kamar alade sannan gorilla sannan chimpanzee sannan su haka nan in ilimin ya maka nauyi ka bar shi inda ka gane kamar shi da ka gane bayan shafanka da komai balle ku zo ku ce a gashi nan amma ni wajibi ne in na fahimci abu dole in gaya muku kamar yadda annabi ali ibn abi talib ya ce aw fahmu yuqi Allahu rajul kuma ba ni kadai na faɗa ba mai duk malamai mu muna yin haka dan mutane su musulunta kuma bai haɗu da abinda in kana so ka bi abinda abin da sai ce ka tsaya nan ba komai alhamdulillah ba komai Allah ya shirya da mu Eh, eh. منها خلقناكم ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga yana Allah halitta mu a cikin duniyar nan ko kuma cikin ta zai mai daban kuma daga yana zai fitar da mu wannan kuma wani babi ne daban ku bari Qur'ani cike yake da wayannan ilimin kada mu fita daga aya har kuma ta kai mu ga wani wuri ko da ku tsaya Allah ya halarci Adam daga me kuma Allah iya kita wallazi khalaqakum min turabin kuma daga me ya halitta ku daga me a daga ƙasa amma tsakaninka da ƙasa akwai wa akwai Adam Allah ya ce halitta ku daga ƙasa sai duk malaman su ce eh domin ainihin asalinka daga ina yake daga Adam shi kuma Adam daga ina khalaqahu min turabin thumma qala lahu to in Allah ya ce kai na halitta ka daga ƙasa duk malamai sun yi tafaki eh Allah zai iya faɗan haka a larabci domin asalinmu daga Adam ne Adam kuma daga ina daga ƙasa wato Allah zai iya tsallake wani tsakiya ya mai da kai asalinka na farko khalaqakum min turab an tsallake adam kawai Allah ya mai da mu asalin tattu baya to da Allah ya ce adam shi kuma khalaqahu min turab bai yiwa lugatan din ma ya zama shi kamshi tsakanin adam da turab din akwai wani abu a tsakiya da Allah bai biya mana ba ya juzu to waye zai iya gaya mana shar'an shine siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq ku je ku yi za ku imani za ku gani yanda Allah ya halitta nan akwai wani malami nake magana magana su dinosaurs da kuma mutane kun ga da birai sai aka samu ni homo erectus bili amma ya erectus ya fara dan miƙewa kafa biyu ne ko hudu aka zo aka fara samun su suna suna kowane takashinsu ake gane a carbon dating na ɗaya carbon dating ɗin nan shi kuma ilimi ne yadda ake gane yaushe carbon da carbon suka haɗu ilimi ne yadda da ka ba su yanzu ƙashi zai iya ce maka wannan ƙashin a'a na shekara dubu ka zaɓe amma akwai iyakan da zai iya faɗa ba saboda haka da an ga kogo aka samu kashi sai a yi carbon dating a ce wannan kashin nan ya haɗu shekara miliyan kaza to kasusuwan birai da suka yi kama da mutane ko kogoyen su halittu da suka yi kama da birai kamar homo erectus sai ga sun fi daɗewa akan wanda za su zo bayansu daki daki daki daki haka wani abin da ke gaya muku duk suna na cikin museum masu ilimin anthropology duk sun san su cewa Allah ya yi ta yin wasu sannan kuma akwai wani babban malami a Egypt ya ce da Allah gaya mala'iku inni ja'ilun fil'ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku adima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yace a kusan mala'iku ba sa magana sai suna da ilimi ko da yace zan sa khalifa sai suka ta zaka sa kuma wanda zai zubar da jini yace sun samu ilimi da akwai ɗansu mutane da suka zubar da jini Allah ya halaka su akwai masu wannan tafsiri amma kamar yadda nace wannan ilimi ne na kaifa yaya ya faru science ne science ba ruwan shi limaza me yasa aka yi ba ruwan shi in ka kallafa ma science ya gaya maka limaza to ka bace shi kuma addini yana gaya maka limaza ne in ka ci sai addini ya gaya maka kaif gashi nan Allah da kanshi yake cewa qul fasiru fil ard kuje ku yawo ku gani wani qur'ani bai ce zan gaya maka ba ka je ka nema sai in ka hada wayannan fannin biyu zaka ga insha Allah babu wani laifi amma kamar yadda na gaya muku ku ci gaba akan yanda kowa yake tsaya matsayin shi wajen Allah fil ard eh eh eh eh, original species common from primordial ancestor kowa da hanyar shi kadangare da hanyar shi alade da hanyar shi biri da hanyar shi ɗan adam da hanyar shi kowa da nashi hanya shi sa birin yanzu bai zama mutum mutum bai zama biri don kowa da nashi yadda ya taso suna tsammani ana cewa darwin yana cewa sannan ba su wani abu ba su je su tambaya su je su karanta darwin din nan kirista ne amma ne unitarian christian shi kirista ne baban shi ma pasto ne sannan wai su addininsu na Kirista cewa Allah ɗaya ne ba sai sayar da isa ɗan Allah ba ne, damin yin nan, sai samu bi a hankali ilimi, Allah shirya da buwa. Wani yake tambaya, is it good for us to go around the world to know how it begin or where it happened? Is there benefit for us to do so? Yes, there is a lot of benefit. It's an instruction from Allah. Because it will increase you in faith. You'll have more faith in Allah and that you will obey whatever Allah said in the Quran that it is true. But now, most Muslims are doubtful. If Allah instructs us to do something, we don't do it. Why? Because of our doubt with the Quran. So Allah has promised that He is going to show signs in the Quran, uh, in the heavens, in the uh, on earth, in our body that will prove that the Quran is from Allah, and this is what we are trying to, we try to explain in this lesson. Thank you very much.
kaki cire ɗan gashi gashi
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ituri to Allah ni'ima makko kuje boɗɗe timmata wassalatu wassalamu ala mabausir rahmatan lil alamin ndo a tabbita to on ɗum mo illiloyi olato yurmugo to taliki en ya ahiwati fillahi ya onon bandiraɓe am nder dina ceniɗo ilamu ande hafazakumullahu ceniɗo rena en rena on rena en annal ma'asi sabago ceniɗo fi wazzunubi e aybeji tuhlikul insan iɗum ɗon halka neɗɗo fu goɗɗo gada iɗo ko ceniɗo haɗi to halkiri ɗo renimo o to akkiru hayatihi fi duniya wal akhira iɗum wanna fofango makko duniya e lahira qala llahu qala llahu taala fi haqqi rasulihi l amin allah laamiɗo wi nder haqqe lilaɗo makko qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim mi miɗon hula kul saaɓimi ko ceniɗo umriyam yangitinki kiñande mawde man yusurab anhu yawma idin fakad rahimahu kuma allah waylitani yangitinki makko ñande jango to o yurmimo wa dhalika fawzul mubin ɗum kanjum woni geɗal mangal fala yambagi lil insan ɗum laataaki to neɗɗo ayyata haawna bi ma'asiyatin maha ma sahurat fuu no aybeeji famɗiri to taa yi famɗere majji har ngi'ana i goɗɗum ko a waɗiɗi ceniiɗo waɗantaama goɗɗum fa innal abda kanko maccuɗo laa yadari o annda ma yashaɗu llahu biha in ɗume o huwata ceniiɗo monnanamo walaw kanat kalimatan ko da in kalmoyl gootel قال عليه الصلاة والسلام إن العبد كان مشهد لا يتكلم ودمت بكلمة وكهال من رضا الله كشنيد جبت مكو لا يلقى لها بال أما وانا مكة وانا مكة ويأك فمر أما يرفع الله بها درجات sai shiri do shibo ni dago makko imakka gin bot labo ki makka amma kanko wana imakka wa inna al-abda kanko mashidu la yatakallamu imo ɗon meta bi kalimatin i wakka haala famara o yi'a na i wokka shatuka min sahadillah kuma kan ɗon haala kanka watta sheniɗo monnanamo kumo sheniɗo monnani kuma no natta yiiti ñande jango ginohon fulɓe wonɓe nder ladde kolon ko watki ko sheniɗo monnanta on hay yangitina on ñande jango ngoron aybeji moɗon kalluɗi nanguki adune iriwanki ɓe malle ngarton adune woɗɓe ngarton on ɗon ndewa ceniɗo on tokka sunna lilaɗo la yulka balan laha balan o meti kan ɗon haala amma o wanna e makka yaha wi biha fi jahannam gin kan ɗon haala sai in faɗɗamo nder hiita ñande jango sai modibo hadana allahu ceniɗo heptinayi wa iyakum e onon lima yuhibbu dow ko o yiɗi wa yarda dow ko jaɓi majjum amin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu
shukran alƙali ya bara baka don baka yi nazarin ta baka bata sai gobe
bismillah rahman rahim kafin a yi addu'a ko wani bawan Allah ya kawo 500 da ce a sa gati masa a cikin addu'a to Allah ka barka mata akwai masu rubuto tambaya idan mutum ya rubuta tambaya cikin full scope gaskiya ba lokacin da za ka karanta ka rubuta tambaya direct zuwa ga abin da kake so ka tambaya amma an ka rubuto ta da yawa ba lokaci in aka zauna aka ce za ka karanta dai ita kadai saboda haka muna kira ga wanda za su rubuta tambayoyi su rubuta daidai abin da suke da bukata kawai insha Allah ta'ala abu na biyu akwai wata bai akwai wani bawan Allah da duk ranar alhamis yana kawo ruwa a duk bayan kwana goma yana kawo ruwa guda hamsin a sa shi a cikin addu'a akwai kuma wani shi ma duk ranar alhamis yana kawo guda ishirin da biyar sa'an nan kuma wata baiwar Allah ita kuma duk ranar juma'a tana kawo ita ma guda goma sha biyar sai kuma waɗansu wanda suke kawo guda uku ko biyar ko kuma guda goma suna kawo duka Allah ya saka musu da alkhairi masha Allah sallu ala nabiyil karim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu abinci mai amfani Allah muna roƙonka waɗannan da suka zo ‘yan agaji da jami'an tsaro da suke tsare kayan mutane shauransu Allah ka saka musu alkhairi duk wani wanda yake ba da nashi gudunmawa a cikin wannan wuri to Allah maɗaukin sarki ya san shi Allah ya biya shi malam kuma Allah ya ƙara mishi lafiya wannan karatu da aka yi na san dai iri na iri na suna da yawa wanda dai muna zaune ne kawai muna ganin bakin malam yana motsi so muna fata Allah ya sa mu fahimta insha Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين